أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin sarki ya kawo wannan rana ta alhamis tara ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma kamar ashirin da shida ga watan biyu dubu biyu da ashirin da biyu muna cikin suratul hadid sura ta hamsin da bakwai a jerin girsurorin alkur'ani wannan sura kamar yadda ma da ya shimfiɗa kai tana bayanin hakikalin menene imani wannan imani ta wajen abin da ake kudurcewa a zuci da kuma abin da ake furtawa da baki da kuma abin da ake aikatawa da gabbai waɗannan ababe duka guda uku shin za a kai gare su ne ta hanyar ciyar da dukiya ko ku za a kai gare su ne ta hanyar amfani da jiki ko lafiya ko makamantansu wannan shine babban darasin da sura take so ta karantar da mu za mu tashi a aya ta hudu wallazi khalaqa wallazi khalaqa samawati wal ardh bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير
الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي خلق السماوات والأرض shi ne Allah wannan da ya halitti sammai da kasai wannan jumlar kodayaushe tana nuna wa mutum girman Allah wanda zai tabbatar da abin da surar ke karantarwa shi ne sai mutum ya ƙudurci girman Allah a zuciyar shi sai ya ƙara imanin shi da haka sannan kuma ya furta haka da baki sannan ya aikata da kasai shine imtisalul awamiri wa istinabun nawahi da aka umurce shi da yi saboda idan ya tuna cewa sama da ƙasa cikin halittun Allah ne kuma ba su gagare shi sarrafawa ba wala yaquduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim a ayatul kursi har yau ba su gagare shi ya kula da su ba halittun da ke cikin sama ko sammai shi kadai ya san iya yawansu mu a lissafinmu na jami'o'i da department da sassa-sassa na koyar da lissafi ko na kwarewa a lissafi ba mu da lambobin da za su iya ƙididdige wannan adadi haka halittun da suke ƙasa ba mu da lambobin da za su iya ƙididdige wannan lafazi sai dai kawai a ce adadi ne da ya wuce lissafi to duka halittun nan shi ke kula da su ko da bishiya ce ganyenta zai faɗo sai yana sane sai da izinin shi sai da ganin damar shi sai da horewar shi ganyen bishiya wanda za ka iya cewa in ma ya faɗo to me za yi da shi wata akuya ce za ta fito ba ma wannan ba in ya faɗan Allah da ganin ya san kuma sai ne in ya faɗo wata dabba za ta cinye a idan ya faɗo wani mai magani ne zai tsinta a in ya faɗo haka zai ci gaba da bushewa mutane su take ya bi kasa ya narke a a ruwa ne zai tafi da shi duk Allah ya san wannan shi yasa ke kiran kanshi da al-alim ko kuma ya kira kanshi da al-basir ko ya kira kanshi da al-khabir wanda ya san daqa'iqul umuri ko al-latif wanda yake sanin ababen da mu 'ya'yan adama ba za mu iya sani ba saboda kamar suna mawara a sun wuce ɗabi'ar da ɗan adam zai iya sani to idan mutum ya hararo girman waɗannan halittu kuma ya san hali ya, ya miƙa wuya ya sallama kan cewa Allah shine ya halicce su fi sittati ayyamin kuma dukkanin su a cikin kwana shida mun yi magana ran nan abinda wani mai bincike ce shi a kwana shida ya halicce su bayan da ba su ni da kai kuma da za a ce mu yi ran gadin su to kuma biliyoyi ko tiriliyoyi shekaru ma ba za su ishe mu ba a gudu irin na iskan da ba mu da na'urar da za ta yi wannan magudin kaga kenan abin ji ya wuce da mutum ke tsammani to Allah shi ya halicci sammai da kansai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida ma da ce min ayyamin duniya a kwanakin duniya a lissafin kwanakin duniya ka zauna ya ce mashi a lissafin kwanakin lahira na sai ce o to ai wannan ai zai yi saboda ya san ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana to ba wancan lissafin ake ba wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun ba yake lissafi ba a wannan ranakun namu na duniya masu awa 24 ga nan masu saurin wucewa kamar kiftawa da bismillah na abinda annabi ya ba mu labarin zai faru in duniya ta kusa karewa da sunan takarubun zaman lokuta za su zama kaf da kaf ina ga yan shekara hamsin balantana sama sun san yadda aka riga azumi da in aka fara azumi sai ka ga kamar za a iya shuka auduga har ta girma ta yi ƴaƴa a tsinka ƴaƴan a saka zare har a yi ta manya da sallah saboda yadda ake daɗewa ba a zo sallah ba in aka ɗauki azumi sai ka kamar sai yi sati ba a sha ruwa ba kaga ana suma kaga ana watsa wa mutum ruwa ka ji mutum ya yi wanka so ashirin da biyar so talatin so arba'in a rana duk minti goma sai ya koma bayi samu dai yawan watsa abin ya yi tsanani amma yanzu ka duba azumin ake yi mutum ya wani yawo a rana kuma har a sharuwa da ran shi da lafiyar shi da komai nashi to a kwanakin duniya Allah madaukakin sarki ya halicci a kwanaki shida cikin kwanakin duniya Allah ya halicci sammai da ƙarsai kuma ya zuba arzikinsu da muke cin gajiyar shi a yanzu kamar yadda jeren giyar Allah da ke cikin suratul fussilat suka yi mana bayani ya ce awwaluha ranar farko ita ce al'ahadu ranar lahadi wa akhiru al-jumu'atu ranar ƙarshe ita ce juma'a ya fara aiki ran lahadi yayi litini yayi talata yayi laraba yayi alhamis juma'a rana ta shida shine kristoci suka fassara yahuda suka fassara suka ce to sai ya huta ran asabar shi kuma ya ba su amsa ya ce wa mamar salamin lugu a gidan wa muka gaya masa mun gaci ya ce ba mu gaji ba shi da zai ce kun fayahu to me yasa ya kwana shida don ya koya mana akwai al'amuran da waccan wasarin ba ita ake musu ba a hankali a hankali ake yi shi da zai iya yin su a sakan daya ya kwana shida to kai kuma da za ka iya yi a minti ɗaya to kada a hankali inda ba wanda yake da buƙatuwar gaggawa ba ne to Allah bai gaji ba kamar da faɗa suratul kaf balantana ai da awar cewa wai ai zai huta sun mastawa ala al'arsh sannan ya daidaita akan al'arsh daidaitar da ta dace da shi daidaitar ya take ba wanda ya sani wani mutum ya shigo wajen aliman malik imam da da hijira Allah ya masa rama yake cewa Allah ya daidaita akan al'arishi wai akramaka Allah ya ya ya daidaita sai aliman malik wannan tafiyar ta ba shi haushin gaske ka kona mashi idan alama ce cewa wani halakakke ne mulhidi ke tambaya kuma ga a masallaci kuma kila ma da shi aka yi sallah sai yake ce mashi alkayyim majhul ya Allah ya daidaita ba a sani ba wal iman bihi wajib yin imani da cewa ya daidaita kuma wajibi ne wa su'alu anhu bid'a kuma tambayar ya aka yi daidaita bid'a ce yace wa ma araka illa dallan ban ganin ka ba sai batacce kun ta shi daga can sama aka ta daukar shi mutane ina ina za a saka da kashin kare sai da kai waje da shi daga masallaci ta halakakke yace yaya Allah ya daidaita to in kana da hankali ka san daidaita da aka ce maka wani ya tsaya cak ba za ka zo kace ya daga kafa ba to amma yaya shi Allah ne ta ba wanda ya sani amma dai kai ka san daidaita ba rashin daidaita ba ne miƙewa ba tankwashewa ba ne ba kuma karkacewa ba ce to shi ya ce ya daidaita tun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi daidaita wacce ta dace da shi wannan al'arshin ma da ce akbaru khalqin lahi shine mafi girman halittun Allah mafi girman halittun Allah istiwa'an yaliqu bihi bin nan daidaita da ta dace da shi ya alamu ma yaliju fil ardi Allah yana sane da abin da yake shiga cikin ƙasa shine ma yada hulu fil ard abin da yake shiga cikin ƙasa kalmatsari kamar ruwan sama in an yi sai Allah ya mata lokacin sarki ya shigar da shi ya tara shi a ƙasa wal amwati da kuma gawawwaki da in suka rasu thumma amatahu fa akbara ko minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra shi ma wannan ƙasa yake shiga wa ma yakhruju minha Allah kuma yana sane da abin da ke fitowa daga ƙasa kan nabati kamar tsare-tsare na amfanin gona da shuke-shuke wal ma'adini da ma'adinai wa ma yanzilu minas sama da kuma abin da ke saukowa daga sama kan rahmati kamar rahama wal azabi da kuma azaba duka daga sama Allah madaukakin sarki yake saukar da su adawa daga sama suka hango azaba falamma ra'u ma'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna sau da yana sama kamar hadari bal huwa mastajaltum bi rihun fiha azabun ali to azaba ma daga sama haka kuma rahama wa ma ya'rudu fiha da kuma abin da yake hawa sama mala yace kalamalis saliha kamar kyawawan ayyukan da muke aikatawa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u zuwa gare shi ne kadai kyawawan ayyuka suke hawa mutum ya yi imani ya yi sallah ya yi azumi ya yi kaza ya yi kaza sai a daga aikin shi zuwa sama daga nan sai Allah ya tara wa bawa daga nan ranar hisabi kuma sai ya zo ya lissafa mashi ba tare da ya kara mashi mummuna ba ba tare da ya rage mashi kyakkyawa ba inna ma hiya amalukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayra falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yumanna illa nafsahu ya ce wa huwa ma'akum kuma Allah yana tare da ku bi ilmihi da ilimin shi wanda ita ce fahimtar magabata na gari salam cewa Allah yana tare da mu gaba daya da ilimin shi kenan yana sane da mu ba yadda za a yi mu koye mashi wala tafa an hukafiya amma kuma ya daidaita akan al'arshi shikenan mutum ya huta amma da ga wasu su cewa wai ba dama ka ce ya daidaita akan al'arshi sai dai a murguɗe istawa alal arshi sai dai a mai da ita istaula to ko Allah mai iya larabci bane shi kuma yau ya dan bisi ba wai ya koya amma istawa daban istaula daban in kuma yake maka to ai a larabci zai iya dauka kawo mana to misali kawo mana wani bajahili da ya amfani da larabci tun kafin wahayi idan babu kawo mana wani malamin arziki wanda shekan bai riga yi wa tamfirin ba shekan ya mai kafcar wannan ba masu yi in ka kawo ba za mu fahimta ba don mu ma muna jin tsoron kada a yi kafcar da mu mu zama cikin mabiyan shi amma abinda mana malamai na nagari suke a kai shine allah ya daidaita kan alarishi amma yana tare da kowa da ilimi shi ba wani abu da zai koyi mashi ba wani abu da ba zai sani ba game da bawa ko da mutum ya shiga lungu ya buya Allah yana sani in mutum ya zauna a wannan aqidar da wannan fahimtar kamar yadda ayoyin Qur'ani kaf akan ta suke to shikenan wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuka kasance wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allah madaukin sarki yana kallo yana sane ba kuma yadda za a yi ku iya guduwan mashi ko kuma ku tsere mashi shi yasa aka zo ranar lahira zai fito da sakamako abin nan da kuka yi da ya gani abin nan da kuka faɗa da ya ji abin nan da aka rubuta wanda ya sani shi yasa dan adam ya gani sai ta mamaki ya Allah ya fito da waɗannan ababe haka to ai dama ya faɗa maka yana sani yana gani yana ji kuma wannan shine sirrin da mutum zai ci daga sunayen Allah subhanahu wataala abinda mutum zai la'akari da shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi ta'ala 99 asma Allah na da sunaye 99 waɗanda in mutum ya kiyaye su zai shiga aljanna shine mutum ya san su ya san ma'anarsu ya yi imani da cewa sunaye ne na Allah sannan ya rika roƙon Allah da su daga ciki lokacin da ka san Allah sunan shi albasiru to karka yadda ba ma shi ba wani mutum ya ganka a wuri mara kyau to balantana kuma Allah amma ka yadda Allah shi ne albasiru kuma sai aka ganka a makabarta kana rike layi karfe biyu uku kuɗi na dare kila ma ana yayyafi saboda bandabani ka sa bakar riga dan ka hade da duhu ko ko mutun ya sa farar riga dan ya firgita masu wucewa dan banga ya hango mutun da farar jallabiya a makabarta zai tsaya waya ne sai ce fatalwa ce ga wata kurwa can in yi lungu sai saji bai kara fita aiki ba in an ce yayi bayani kamar an ja kunne shi to kuma mutum wai a haka a yayi da Allah ba Allah ka san komai ba eh ya san komai har da masu fita da daddare har da miyagu da daddare kuma zai fasa zai fito shi yasa yake mai alkiyama suna yawma tubulat sarair ranar tonan asiri wannan wurin da Allah ya tabbatar da cewa ya daidaita akan al'arshi shine wuri na ƙarshe na bakwai da yayi wannan ikirarin ya faɗa cewa istawa alal arshi ya daidaita akan al'arshi to wannan shine wuri na bakwai daga nan bai kada maimaitawa ba wanda yayi iji yayi imani wannan kuma ya rage nashi ko so ɗaya ya faɗa kenan. to balantana so biyu so uku har so bakwai ai ai ai an gama kuma da shikenan sako ya isa wurin farko bai fara faɗe ba sai a cikin suratul araf inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh sanne daidai da duk kusan in yazo magana daidai ta kan arshi duka sai da ya hado da wani abu dake shafar sama in ba dan gajeren dake ciki ba a suratu taha ar-rahman 'ala al-'arshi stawa mai rahama wanda ya daidaita akan al-arshi wannan duka zai nuna maka girman ikon Allah da zaka san shi dan haka yace lahu mulku samawati wal ard lahu mulku samawati wal ard wa ila allahi turja'u al umur yace lahu mulku samawati wal ard Allah shike da mallakar sammai da ƙasai wa ila allahi turja'u al umur kuma zuwa gare shi ake mayar da al'amura gaba ɗayan su al mawjudatu jami'uha gaba ɗayan kasantattu zuwa gare shi za su koma shi yasa duniyar babu wanda za a rage yau man natsuwi sama a kafayin sujilli lilkutu sama ya nade ta yau man tubaddalul ardu ghairul ardi was samawa radda za mu nada wannan kasar mu canza ta ka san ko koda yanzu allurar ka ta fata ka zo naɗa shimfiɗa za ka ganta to wannan tana shi Allah ba abin da zai boye mashi la taqwa minkum khafiya ala ce yawma idan turaduna la taqwa minkum khafiya radda za a bijiro da ku waje na ba wallahi kar ma wani ya tsammani zai buya wallahi ba wanda zai buya ba wanda zai buya shi yasa hatta shiga kiyamar yana kallon kowa ya san mutum nawa ya halitta ya san sanda kowa ya shiga ya san ta yadda kowa ya shiga ya san me ya kulla to sannan radda za a dawo ma yana sanar cewa wani ne ne shi shi yasa zai ta makafirai tambayar kurin da tambayar buga kusa inci tara wala qad jitumuna qurada kama falakanakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da kuka tara ni ban ga kun shigo da shi bane kaga kafiri malam a nan duniya ya tara komai amma saboda bai isa ba ya koma lahira ko kamfai babu shi na lalace ya kafiri duk taron nan da kai na dukiya ni ban ga ka shigo da komai bane ita motar alfarman nan ina take ne hanyar lahira ce ba a sani ba ko fetur ne babu ina mota ba ta hauwa ai na hausa gudun famfalaki shi kowa zai yi to shi ma din shi yayi da motar da private jet din ma da zai bi iska to an nada sama wata kuma rada za ta taimaka mashi ya tashi ko ya sauka da ya ce ne wata raftun maka wallakun wara a buhurikun wa ma na rama a kun shufa a kumun lalina za'amtun annahun fi kun shuraka ni ban ga goma kan da kuke cewa za su kai ku mulkin sama ba ni ban ga kowa ba Allah ce laƙar ta sassa a bainau alaƙa ta yanke a tsakanin su dama ƙarya ce duk abin da suke tsammani alaƙa ta yanke to Allah shi ke da cikakken cikakkiyar mallakar sammai da kasai zai iya ba wani mulki walillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair zai iya daukan mulki ya bayar har ma ya faɗi halin masu mulkin duniya ba irin mulkin shi ba innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha galiban masu mulki in suka shiga gari bata garin suke yi bata garin suke galiban masu mulki mabannata ne waja'alu a izzata ahliha alillah manyan garin da suka samu mulkin su za su mayar kaskantacci a kama wannan a daure a kama wannan a maka a kotu a kama wannan a tuhuma a kama wannan a waye kwamiti kawai manje lahira sai kuma a baje koli sai a yi gaskiya da gaskiya sai da wanda zai jagoranci shari'ar shine ahkamul hakimi a adalul adalina kuma wanda yafi kowa adalci to daga nan mai gaskiya kasuwar shi ta fara ci a kiyama azzalimi kuma kasuwar shi ta mutu a lahira ba abin da zai iya ƙara yi na motsi yace yulijul laila yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil layl وهو عليم بذات الصدور
yace yulidul laila yana shigar da dare yudkhiluhu fin nahari yana shigar da shi cikin yini fa yazidu wa yanqusu al-laylu sai yinin ya karu sai kuma dare ya ragu wa yulidun nahara fil layli kuma yana shigar da dare yudkhiluhu fin nahari yudkhiluhu wa yulidu an-nahara fil layli kuma yana shigar da yini a cikin dare fa yazidu sai yinin ya karu wa yanqusu an-nahara sai daren ya karu wa yanqusu an-naharu wa huwa alimun bi dhati sudur kuma Allah yana sane da abin da ke cikin zukata bima fiha min al-asrari wal mu'taqadat abinda aka boye na sirrin zuci da kuma abinda aka kudurce na kyakkyawar imani da mummunan imani wannan wurin na da sura guda biyu da zai yake fito mana da abun fili kamar yadda malaman tafsiri suka ce malamin ana Allah ya saka mishi da alkhairi ya faɗa sura ɗaya surorin guda biyu shine dare yana shiga yini yini yana shiga dare to suka ce ya za'i dare ya shiga yini shine malamai suka ce fuskar da ke faruwa ta farko a nan shine dare na shigowa ne ba kamar yadda ake kashe gulab ba a daki za ka iya kunna ka sa ɗaki ɗan ƙarami haka ka sa gulab goma in ka kunna su ka zanka ƙaunu in ka kashe duhu zai shigo nan da ke dare ba haka yake shigowa ba sai an zo hikimar da ake sai Allah ya fara ɗibar wani abu na yini sai ya rika shigar da shi a dare kaga kenan duk duhun daren an rage mai duhu sai duhun ya rika shigowa kaɗan kaɗan yini na raguwa yana rage haske daren da ke shigowa wanda yini ya rage wa haske yana dan ƙara duhu in aka tambaye ka karfe nawa da minti nawa da sakan nawa dare dundun ya shigo ba za ka iya faɗi ba to wannan shine yulijun nahara fil layli haka idan asuba ta yi ba wai kamar daki ne ka kunna wuta ba da kuma ana duhu da ana duhu dundun ko sai ga haske a Allah ba ka yake yi ba a hakken asuba ne zai fara tahowa sai duhun dare ya rika janyewa yana tahowa yana tawa har a ƙarshe sai ka ganka a cikin yini fuska ta biyu wanda shi wannan zai shiga fuska ta biyu shine fuskar da shi ma da ya bada misali da ita ana shine yanayin dare a lokacin sanyi da yanayin yini a lokacin sanyi sai kuma yanayin dare da bazara lokacin tsananin zafi da kuma yanayin yini a lokacin idan aka zo lokacin sanyi sai Allah ya rage awoyin rana sai kara wa na dare sai ka ga dare lokacin sanyi ya fi tsawo za ku gama sallar isha tun karfe bakwai amma ba za ku yi asuba ba sai karfe shida na asuba za ka iya barci a wannan lokacin tun bakwai da rabi ka gama komai bakwai da rabi an gama isha tun an yi isha bakwai bakwai da minti goma ka koma gida bakwai da ashirin kafin bakwai rabi ka yi barci asuba ne alfijir ba zai hudo ba kusan sai shi da saura kwata kana da awoyi goma sha kuma rana ta faɗi tun shi da saura kana da kusan awa goma sha uku dare lokacin sanyi kenan yini kuma sai a rage shi shine masana suke sha ka duba tsabar tausayin Allah da rana sanyi ake kodawa kuma dole ka fita neman abinci sai aka rage yawan awoyin don ka gaggauta dawowa gida da daddare kuma sai aka tsara maka yawan awoyi don ka mora bacci kuma aka baka gajeren yini ga sanyi ana yi don ka ci bulus a azumi azumin lokacin sanyi annabi ya ce ganima ce bonanzar Allah kenan in ana sanyi azumi bonanza ne shi yasa yanzu wannan azumin goman farkon nan wa ka daina ko ga bonanza ce ila za a fara azumin sosai za a wanda za a dana bonanza ce azumi da sanyi a ba ba ga duba yan kankara ba ba harka suna ta addu'a a fara zufa su dan samu na kayan sallah mutane sun yi siye ba ta shiga to kuma idan aka zo lokacin zufa kai ka san bacci a lokacin bai da daɗi bai da daɗi kwata-kwata to a lokacin kuma sai Allah ya rage yawan dare sai ya kara wa rana za ga da kudi ta yi za ga mutum gaban shi ya faɗi in ka tambaye shi me ya faru sai ke gari ya tuna ba fanka nefa kuma yan albarka sai sun ga dama sannan ba sola mafiyaci kuma sai ka yi aiki ko shi mafiyaci ba kan fanka ba ne ka ɗan sai ta shi haka kai ta bacci bacci na ɗauke ka zai faɗi to da Allah cikin hikimar Allah dan kar mu wahala da dare sai aka rage yawan dare zaka ga wani lokaci ba za a yi magariba ba sai bakwai da kwata bakwai da kwata za a yi magariba isha muktarinta ba zai shigo ba sai takwas da goma kai har takwas da ashirin daga nan ku tsayi da ita takwas da rabi ka koma gida tara kuma tun karfe hudu da rabi alfijir ya hudu karfe biyar saura goma an yi asuba karfe biyar shida saura kwata rana ta hudu an gama wannan awa sha uku lokacin sanyi na dare shi za a mayar da shi rana nan kuma sai baka da awa sha daya to shi kuma annabi ya ce kiyamun laili lokacin zufa ganima ce sauro ba zai baka kai bacci ba sannan zafi ba zai baka kai bacci ba in ka fahimci lakanin kana da password din sai ka tashi kai kana tila mai ta nafila sauro zai cije ka kana sallah ne fyaɗe shi za ka yi kuma kana sallah in dai sallar daɗinta ya yi daɗi ai za ka mance da zufa ma ba za ka kana sallah kana fifita ba kamar yadda annabi ke ta arina biha ya bilal to kai ma sai ka ce arihina biha ya lailu ko arihni biha ya bihi ya lailu dare hutar da ni da da kiyamul lailinka to Allah shike da malla Allah shike da wannan ikwa in ban da shi babu wanda zai iya babu wanda zai iya ko da gwamnati ta samarwa da mutane isasshiyar wutar lantarki ba za ta cika baki ba cewa ta samar masa da haske irin na rana a hasken rana na musamman ne wanda ni ja'ala shamsa ziya'a wal qamara nura shi ya sanya wannan ta zama haske mai zafi gashi na ana tattarawa ya zama jari ya zama chemical ya zama ya zama sinadari da ake amfana da shi to sai mallai yake cewa wa ba'da an asbata al-adillata al-ma'qula ala wujudillahi wa sifatihi bayan Allah ya tabbatar da dalilai na hankali game da samuwar Allah da siffofin shi amaran nasa bil imani bihi ta'ala wa rasulihi sai Allah ya yi umarni da yin imani da shi da kuma yin imani da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama fa qala aminu billahi wa rasulihi aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير yace aminu billahi wa rasulihi ya ku jama'a ko dan wannan ku yi imani da Allah da manzon shi ai dumu alal imani ku dawwama akan imani tunda kiran ana wa masu imani ne mu muka fara ji ko sai wasu malamai ke cewa ai mun riga mun yi imani sai aka ce to dumu ku dawama ko ku kara wa yazidu Allahu alladhina hatadaw huda ya ayyuhal ladina amanu amin ya waɗanda suka yi imani to ku yi imani ai ya waɗanda suka yi imani ku kara imani ku dawama aw ta'malu tilka al-adillatil madhkura ko kuma ku aikatar da waɗannan dalilan da aka ambata li'insha'il imani domin samar da imani wanda bai da imani yayi amfani da waɗannan dalilai da hujjoji don yayi imani wanda kuma yake da imani to yayi amfani da waɗannan dalilai ya tsara imani wa aqiba bil kalami ala al infaqi daga nan sai ya bi bayan wannan umarni kuma da wani umarnin da ciyarwa fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah bilmali da dukiya wal nafsi da rai faqaddama al mala sai ya gabatar da dukiya li shuhibihi galiba saboda yadda ake rowar dukiya kuma ko qur'ani kusan in ba wurare yan kwaranne ba ɗaya biyu yana gabatar da dukiya ne a kare وجاء الذين جاهدوا في سبيل بأموالهم وجاهدوا في سبيل بأموالكم وأنفسكم sai ya fara da dukiya saboda rai na ruwar dukiya to sai ya bi baya da maganar infaqi yace wa anfiqu fi sabilillah ya ku mutane ku ciyar dan dauka addinin Allah ku ciyar fi sabilillah irin wayannan ta'abirat akwai wani abu da zaka hararo tausayin Allah ya wuce yadda ake tsammani yanzu mu yan adam in aka kwatanta mu da Allah yadda mukan yawan maimaita wannan la haula wala quwwata ba mu da komai na dabara wai amma Allah ne yake cewa ya mutane dukiyar nan da na baku ku ciyar yanzu dan Allah wata gwamnati mai karfi irin wannan mutum za ta yi a tunda za ta iya janyewa ko yanzu kai ka taɓa ganin nefa na ki kiran ku wane to kana kallon TV ne to ka dan kashe za mu dauke a dan yi hakuri ba dai ka ji wabba to shi ma Allah da ya ga dama kan ma ka ciyar ba daidai ya baka ba kuma so ɗaya ya ce ka ciyar ka ji kakanka na cewa ai ka ciyar kana kin ciyarwa sai ka zuba yan kuɗin ka je shago an kulle a leda ka ka ji wayan ka ba da ya ce ma duba a ce alhaji zero me ya faru ka duba a ka ga an kwashe ka duba wa cire maka kuɗi sai ka ga sunan Allah ɓaro ɓaro a wurin eh application din ma Allah ya shiga ya sa sunan shi ya kwashe to amma kaga zai iya haka fa amma sai ya rika nan da ba mu an fiku an fiku tau'an aukara an fiku fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum to irin shi ne anan yayi mana ku ciyar da dukiyarku ita wannan dukiyar min ma ja'alakum mustakhlifina fi wadda ya sanya ku mamaya a cikin ta yace min malin min malin man taqaddama wa sayukhlifukum fihi man ba'dakum wa sayukhallifukum fihi man ba'dakum Allah yace wannan dukiyar da na baku wanda nan mai ku a cikin ta to ku ciyar me yake nufi da baiwa shine ma da ya fassara duk dukiyar da kaga an baka akwai wanda ya taɓa mallakar ta aka karbe shi ya wuce aka karbo aka baka liyan zura kaifa ta amalu dai kai kuma ya dace ila wancan kawai lokaci ne yayi ba da ma Allah ba fa'alul lima yuridu ne sai nuna ce ta kare ya ga dama ila kuma saba mashi yayi kamar da hadisi Abdullah dan Abbas yake fade Allah ya baka dukiya to akwai manufar da ta sa ya baka akwai manufar da ta ya baka shi yasa ko kauyen kayon ka shiga sai kaga akwai mai dama dama ko mai ba ta bashi da wuta ne sai ka samu mai ba irin masu ba da bashi da ruwan nan ko masu kudin kauye kudin lukudi ba a ci ba ba a sha ba ko irin su ne sai Allah ya ajiye a kauyen in Allah ya ga yana rena ma bayan shi hankali dama a noma ya samu ko Allah ya mai ilhama duk ya kwashi amfanin ya kame shi a shekarar kuma tun daga Legas an yi waya a daina sai kwata kwata a daina sai ya ta bin yan uwa yana ta in za a ci kame shi dai a diwo sai ka ji shi ba ma ci ko kuma Allah ya maka ilhama dukka kwashe kudin ka sai masara dubu saba'in saba'in ko ta zo sai ka ba da haƙuri a siya talatin Allah ya lamu ne tun kake na an gama yanzu wani zai ba a garin kuma zai wuya ba zai daga wani ba in ya karbe daga hannunka gona gona in ya so kuma zai iya ba wani dan garin da ke birni shi ma so ake a gare waiwai kauya ce kakarka na ta kira ya ce ka kauyen nan ba hanya in ka je motar ka ce butu butu ta gara ka je motar ka ce butu butu da kai butu butu a kabari suna rufe ka kai butu butu kuma dawowa za a yi mai soye ya ci kayan shi mai sabon mota ya hau kuma bai da laifi to ko ina sai ga Allah ya wuwurga shi yasa duk familin da ka gani akwai masu dama dama akwai wanda bara uwan duhu ba abu kuma da gangan Allah ya tsara haka kai da aka ba yaya ka dan rika waigawa kar ka ba ta duka ba Allah ya baka formula amma kai ka rike duka in ka dan watsa ka watsa ka watsa ka watsa sai kuma ka dan rike kai ma ka juya ka juya ta dan kawo kama ka rike tamau to ka saba formula da Allah ya dora ka akai to wannan dukiyar ta wani ce sai Allah ya karba sai ya baka yanzu shekaru hudu biyar bakwai baya da kai maganin masu kudin duniya bilgar zaka ji an kira yanzu kai sai ka rage baka sunan shi ba ma sai nuwa ta canza an dauko wani kuma an bashi yadda wancan ya rika cika baki shi ma ga wannan ya fara kuma su turawan dama suna da wani theory da suke cewa in dai dukiya ta zama haram wannan haram ko a wurinsu bada sana a wurin shari'a to galiban ba ta wuce shekara goma sai dai in Allah ya ga dama ya maka renewal ya maka renewal zai iya maka renewal biyu uku amma ba karshe zai karba kana kallo wani zai zo ya sama da kai da bilgen ne yake faɗi duk shekara a wanda ya fi kowa kudi a duniya bilgen ne a yawa sai ga wannan mutumin south africa shi kuma ya zo yana cika ma allah ba shi za su gini gidaje a duniyar ma da duniyar waye mutane su je can su tare to da kuwa an rusa duniya ana da yadda za a rai da allah yake fa hannunka mai sanda yake ma allah wai ba dai za ka rusa duniya ba kana ta cewa za ka rusa ta za ka rusa ta amma shi kaga dan bai karanta qur'ani ne radda Allah ya tashi rusa duniya ta sama zai fara kasan kuma ko gwamnati za ta yi rusau kar ta fara da kai ka je karshe karshe da shi za a faru kuma yanzu da Allah a rusa da a rusa ka a gidan bene ba ga rusa ka a gidan kasa ba akalla kana san tsauri ko wata dirka ka da rike amma ka ruso ka fa a sama ita ma dirka sauka za ta yi ta sake ka a rodi a yi maka da kiristoci a yi maka gicciye to shi bai san dawan garin ba wa yau mata shakka kusa mako bilin gamani to daga can wani zilar mala'ika dukkan zila wannan a rikitar kan suna nuna maka in aka rusa sama akwai sauran ƙasa tukuna in an gama rusa sama ne sai kuma a dawo ƙasa to ita ma sai a rusa ta duk ayoyin ne in ka bi idan sama kun shakkat idan shamsu kuwirat idan sama kun fatarat duk ta sama dai ake faruwa shi bai san formular Allah ba yana da can an buya ne ina can ma ba buya aka yi ba a sha ba to wannan dukiyar Allah ce ku ciyar da ita wanda ya sanya ku mamaya a cikinta shi ne ma da yake ta min maliman takaddama kum dukiya ce ta wanda ya gabace ku wasa yukhallifukum fihi man ba'dakum kuma kuma da sannu zai maye wasu da za su zo bayan ku a cikin ku da za ka bar gari bayan shekara 25 ka koma to setting din tattalin arzikin kashi 90 ya canza wanda ka sani suna canza su kashi 90 an canza su wanda baka sani ba shi ke ja wani lokaci a gidan wancan din wani lokaci kuma an ma canza gida ina gidan nan na kan kwana mai gobara mai dannin ciyawa da jinka mai gobara duk shekara bayan san gidan ya kowa ya da Allah kenan Allah kenan to a hankali a hankali sai ya karba kuma sai ya ce to kai kuma zo ka ja zaranka mu ga ya za ka yi sai Allah ce falladina amanu minkum wa anfaqu waɗanda suka yi imani a cikin kuma suka ciyar mislu Usman ibn Affan kamar Usman dan Affan radiyallahu anhu lahum ajrun awim suna da lada mai girman gaske ko lahum ajrun kabir suna da lada mai girma in dai zaka ciyar bayan kai imani kana da lada idan kai imani ka ki ciyarwa baka da lada mai girma idan ka ciyar ko ya ciyar kuma bai da imani bai da lada mai girma kaga kafirai na zuwa su ta hidima ko ga kasashen Afirka kaga wani bature ya ware tiriliyoyin kuɗi a neran mu ce za a yi kaza a south africa za a yi kaza a nigeria za a shiga nijar a yi kaza duka wannan aiki ne masu amfani kuma al'umma su ci gajiyar abin amma idan aka je lahira allah duk ya ga aikin da yi kuma ya yadda aiki ne amma matsalar bai da sharaɗin farko na a karɓa shi ne imani shi ne a suratul furqan Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin fajallahu haba'an mansura za mu daga aikin mu ce ba ga aikin da kuka yi ba rijiyar burtsatse sola asibiti tirenin horarwa intafirinwa duk ga yi mun gani ba imani dalla ya sheke shi daga ne ce a jiya mashi hisabi sai ya zama zero saboda bai da sinadarin karba sai ce wa malakum la وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين
الله مدوكين سركي yake cewa wa ma lakum la tu'minuna billah wai me ke hana ku yin imani da Allah ai la mani alakum min al-imani gaskiyar magana babu abin da zai hana mutum musulunta ba wannan dalilin ko ya ce maka ai akwai dalili ai lokaci ne ai ina nan dai ina ƙara nazartawa wannan hujjajin ne wahiya hujjoji ne shi a wurin shi amma gaskiya rauna na ne da ba abin da zai hana ka musulunta ka iya cewa an akwai zai ka ce sai dai rashin rabo shi kuma ba zai so a faɗa haka ba saboda gani yake batan da yake ma akwai rabon a ciki to wai me ke hana ku yin imani da Allah wal halu alhali annar rasula yad'ukum litu'minu bi rabbikum manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana ta kiran ku a koda yaushe domin ku zo ku yi imani da Allah Ubangijin menene annabi sallallahu Alaihi wasallama bai faɗa muku ba babu abin da bai faɗa ba to dan me ba ku zo kun yi imani ba ta to kila nan ma za a iya cewa rashin rabo ne ya hana su yin imani amma ba haka ba ai duk salon zancen da manzo sallallahu alaihi wasallama zai bayani akai ayye maku bayani waƙad akhadha mithaqakum to kuma alhali Allah ya rike alƙawari daga gare ku fi alami zurri a alamu zurri hina ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala lokacin da ya sanya su sheda ga kansu ya tambaye su ashe ba ni ne ubangijinku ba mana ashe ba ku yarda ni ne ubangijinku ba kalu bala suka ce mun yarda kai ne ubangijinmu ba mu da ja ba mu da musu anta rabbuna wa rabbu aba'ina al-awwali aw bil iqrari ko aw bi iqrarikum ko kuma da iqrarin da kuka yi bi kalimatu shahadataini da kalmar shahada guda biyu ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa huwa akhadhu bi saqi sa'ati lahu ta'ala wannan shine rukun alƙawarin da bawaye da Allah madaukakin sarki to dan me ba za ku yi imani ba ko dan me ba za ku tuna wancan alƙawari ba in kuntum mu'minina in kun kasance ku mutane ne masu imani muridina al-iman bihi kuna da nufin yin imani da shi to tabadaru ilayhi ku yi gaggawa zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya rike alkawari da kowane dan adam kamar yadda muka bayani kwanakin baya ya zo ya ce to kowane mutum ba zai bari ya shigo duniya ba sai ya yi alkawarin cewa ba zai shirka ba ba zai saba wa Allah ba wa idza akhadha rabbuka min bani adama min buhur min buhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين dan kada a je lahira wani ya ce Allah ni ban fahimci wannan yarjejeniyar ba ko ban san haka abin yake ba sai Allah ya kira kowa ya alkawari da shi to yaya za ka yi imani eh zan yi imani to shi kenan za a halice ka yaya kai ma sai Allah zan yi imani ya ma za mutum ya saba maka to amma dai dan adam kuma sai gashi ya zo yana saba ma Allah ce wallazi anzala huwa alladhi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna allaha bikum lara'ufur rahim
ce huwa alladhi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin shine wanda yake saukar da ayoyi bayyanannu masu sako filla-filla ala abdihi gabawan shi manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya kira shi da wannan suna wurare da dama kuma yana jin dadin wannan suna kuma wannan suna kafa kusa ce inci tara akan masu zakewa a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ce mashi rasulullahi kafa kusa ce inci tara akan masu tauye kimar annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa zaka kullun a salati ko addu'a muna cewa abduhu abduhu wa rasulu ba bawan shi ne saboda mu kafa kusa akan masu cewa ai annabi ba mutum bane ai kaza ai kaza ai kaza ko kuma wa rasuluhu kafa kusa ce ga wanda suke cewa lasta mursala ai kai ba manzo bane Allah ce ƙarya muke manzon Allah ne mutum ne mazaka mutum ne amma ya fi kowa kai ma za ka iya haɗawa da ba za ka iya haɗa kowa da shi ba waye kai waye kamar ka waye san asali ya naka waye ke da irin rabanka tun da Allah ya yabe ka duka wanda ya ƙi ka ma yi gaba shi na da hasara ibn sabi da yake cewa idona bai taɓa ganin wani mai daraja irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba bai taba gani ba ne kuma ba a yi ba kuma irin shi babu wata mace da taba haihuwar irin shi shi kadai ne da amina ta haifa daga nan an gama sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk da haka mutum ne amma ne zai ce maka ba mutum bane wayan ka ce mashi mutum wai ka rike mashi daraja duk wanda ya ce maka haka kawai ma in ma kana da qur'ani ka bara kai maka gida ba aya za ka kakkabe shi ba dai dan falsafa bane dan sorai bai bukatar aya daga ce yau wato shi kenan manzo Allah ba mutum bane eh ba mutum bane ku ne kuke ce mashi mutum ne kuna rage darajar shi eh ke bar ban banin ni ma gida zan biyo ka in ka ban hujja in shi ba mutum bane waye mu dai mun ce shi mutum ne amma babu kamar shi a falala to ku gome kuka ce kaga dan yace mashi mala'ika ne malamai suka ce ya zama fasiki dan ya rage mai daraja in ko ya ce ma annabi aljani ya yarda in kuma ya ce mashin mutum ya dawo gidanmu mu ko muka fara faɗi tun kafin haihuwar mai sabu shikenan mun wuce wurin dole ne kaji kuma eh ai ku ne sai- to ai ka san dai ai mutum ne dai amma ba kamar kowa ba kace yanzu nan na maimaita maka kul inna ma ana basharun mithlukum amma ba daya anan ba yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ba wanda ake ma wahayi sai shi Daka shi ne yake mashi wahayi na waɗannan ayoyin bayyanannu ayatul qur'ani me yasa yake saukar mashi da ayoyi ya kurijakum min al-zulumati ila nuri domin ya fitar da ku daga dubbai na kafirci zuwa ga haske na imani wa inna allaha bikum lara'ufur rahim kuma lallai Allah bikum game da ku fi ikhrajikum min al-kufri yanayi da saboda fitar da ku da yi daga kafirci ilal imani zuwa ga imani la ra'u Allah mai tsananin tausayi ne rahim mai jin kai ne wannan sunayen guda biyu a haka sun zo kusan wuri takwas sannan wasu wurare guda biyu kuma da ra'uf din suka zo a matsayin siffa ta Allah madaukin sarki in ka hada kusan wuri goma sai kuma inda Allah ya ara waɗannan sunayen nashi kuma ya siffanta manzan Allah da su sallallahu alaihi wa sallama karshen suratul tauba amanar abin nan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim kuma Allah da kanshi a wani yace inna allaha bin nasi la raufur rahim shi raufur rahim bin nasi manzan Allah ma raufur rahim bin nasi kowa da irin ci to sai malamai suke cewa in an ce ma Allah ar-rahim shine mai rahama saboda baka abinda zai faranta maka rai ar-rahu mai tausayi saboda yana kade maka abinda zai tada maka hankali to sai Allah ya hada abubuwan guda biyu shi zai baka abu mai faranta rai kuma shi zai bada mai baka shi mai shi ke tunkuda mai bakanta rai kasan kuma wanda ya kawo mai faranta rai idan ba ka yi mashi da'a ba zai hana ka wanda ke tunkuɗe mai bakanta rai in ba ka yi mashi da'a ba zai fasa tunkuɗewa shi yasa kafirai ke tafiya wuta saboda sun rasa rahama masifa ta riske su shi yasa musulmi ke tafiya aljanna saboda yana da ubangijin da ke kawo rahama da tunkuɗa masifa sai ya bashi aljanna ya tsare shi daga azabar wuta wayannan sunaye guda biyu ne masu muhimmanci kuma suna da kyau mutum ya yawaita roƙon Allah da su ya rahufu ya rahimu to sai ka roƙi rahama ka roƙi alkhairan da kake so ka samu ka nemi tsare daga sharrorin da kake so a tsare ka wa ma bikum wa ma lakum
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير Allah ce wa malakum ba da imanikum me ya faru ne bayan gashi kun yi imani Allah tun fi kufi sabilillah ba kwa ciyarwa da ɗauka dina Allah kenan da mamaki a ce mai imani baya ciyarwa da mamaki gaskiya anya imanin ko yaya akwai dai magana amma dai da imani za ka kiyar gurgurda abin da za ka yi Wa- walillahi mirasus samawati wal ardh kuma Allah shine mai gadan sammai da ƙasai duk dukiyar nan wajen Allah za ta koma duk dukiyar duniyar nan da wadda aka kai gare ta wadda ita ce yar kaɗan da wadda ba a kai gare ta ba, wadda ita ce mai tarin yawa duka Allah zai gaje ƙasar za a wayi gari babu kowa a duniyar ya naɗe ta ya tara mutane a gaban shi zai masu hisabi to dan me ka rika tuna mana haka cewa akwai ranar da Allah zai gaje kasar ya ce ma fihi bi ma fihi ma da abin da ke cikinsu fa yasulu ilaihi amwalukum min ghairi ajrin infaqi kaga ranar da Allah ya gaje duniya duk dukiyoyin da muka mallaka kana da wasu feguna ne ko ma me ka mallaka sai Allah sai wannan abin sai ya koma hannun Allah gashi kuma zai baka lada ba amma in kana da ranka da lafiyar ka zuwa da imani sai ka bayar dan shi yanzu dai abin ya sake koma hannun shi kuma da nan gaba zai koma hannun shi amma yanzu tunda kai ka bayar to zai baka lada amma da kake bayarwa har ya zo ya karba to shikenan kuma yanzu babu lada abin ne an kasa samun lada da shi kamar yadda wani shi kuma ya samu lada da irin shi min gairi ajiril infaqi ba tare da ladar ciyarwa ba bi khilafi ma law anfaqtum fatujaruna sabanin da da a ce za ku ciyar gaskiya da Allah ya ba ku lada kuma ciyar da dukiya kusan tana cikin manyan ayyuka masu lada ciyar da dukiya ita ce Allah ya ba ta lada ninki saba'in in ka ba da naira ɗaya a baka ladar naira saba'in wallahu yudha'ifu liman yasha masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi wa masalul habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim wannan dukiyar da aka ciyar don ɗaukaka addinin Allah in kuma aka ciyar da dukiya a wajen hidimar ɗaukaka addinin Allah shi kuma sai a ninka goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithluha wa hum la yuzlamun wannan in addini ne ninki 70 wallahu wasi'un alim Allah mana iya nunnunkawa fiye da haka kuma zakara ta'ala sannan Allah madaukin sarki ya ambata mana ajral munfiqina ladar masu ciyar da dukiya fakala la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fatahi wa qatal ba za su taba zama daidai ba wanda ya ciyar da dukiyar shi tun kafin a buɗe makka wa qatala kuma yayi yaki tun a makka ya musulunta ya ɗibi dukiyar shi ya ciyar kuma ya raka annabi aka fafata to amma wani zai ce to ai ba yaki ba a makka sai an yi wani abu bai kama da jihadi wannan azabar da kafirai suka rika baiwa musulmi har yaki ne to amma Allah bai yi umarnin musulmi su yaki ba kuffu aydiyakum wa aqimus salah duk sanda sahabbai suka suka ce ya rasulullah wulakancin nan yayi yawa na arnan nan ka ba mu izini mu rama sai ce ku jira sai ya mashi wahayi sai to kowa ya rungume hannun shi kar ku rama ku dai ku ci gaba da tsayi da sallah ci gaba da tsayi da sallah ana komawa madina sai aka ce an ba da izini ayyaki udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir aka ce yanzu an bada izini ko iya yaki da suka shirya za su tafi yakin sai kuma aka bada kaida qatilul ladina yalunakum minal kuffari ku fara da kafiran kusa da gida saboda kada kai bonono duka daki da barawo ya kwanta buhun abincinka ya gyara ya ci ya gama ya sata ya koma silin ya lafi ka bude ya fita a to ba a haka talaci to ku fara da kafiran kusa daga ƙarshe aka ba da izini kai tsaye koma waye faqtulul mushrikina haisu wajadtumu duk inda suke kawai ku bi ta kansu ai jihadi yanzu duniya kenan aka dauka aka ba da umarni da yi to wanda ya yi rayuwar makka ya sha waccan wahala ba zai taba zama daidai ba da wanda sai da aka yi hijira musulunci ya nuna sannan ya zo aka ci da shi ya ce wa katala ula'ika waɗancan da suka yi zaman makka suka ciyar da dukiya suka yi jihadi a azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu su suka fi girman daraja daga waɗanda suka ciyar da dukiyarsu bayan hijira ko kuma bayan fatihu makka kamar yadda wasu malamai ke faɗi wasu na cewa kamar yadda malam abubakar gumi ana ya kawo min ba'd da fatihi shi ma tafi ne akan bayan fatihu makka hijira an yi ta ne bayan yi wa annabi wahayi da shekara goma sha uku yayin da fatuhu makka kuma ka hada da waɗannan shekaru sha uku ba a yi ba sai bayan an yi hijira da shekara takwas kaga kenan bayan aiko annabi da shekara goma ashirin da ɗaya kenan waɗanda suka musulunta suka ciyar da dukiyarsu suka yaƙi tare da annabi in haka ne to kenan zaman madina ya yi tasiri an sarawa sun shiga shi wannan ya musulunta tun daga risala zuwa shekara 21 wannan kuma sai bayan shekara 21 22 23 24 annabi ya rasu shikenan sai ya zo ya musulunta sai ya shi ma ya ciyar da dukiyar shi shikenan kuma ya fita aka yi jihadi to waɗancan mutanen a'azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sun fi girman daraja akan waɗanda suka ciyar da dukiyarsu bayan fatahu makka kuma suka yi yaƙi li'annal fariqal awwal domin su bangaren farko waɗanda suka ciyar kafin fatahu makka ma abin nan ma fa'alu abin nan da suka aikata kana qabla izzatil islami wa izzati ahlihi sun yi ne lokacin musuluncin bai buwaya ba kuma musulmi ba su buwaya ba tsoron ma musulunta ake har annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi akwai wanda in suka biyo shi makka suka musulunta sai ce to ka koma garinku in ka ji na yi ƙarfi na bayyana ka dawo to dan ba dangi kake da shi a garin ba za ka sha wahala za ka sha wahala kwarai da gaske haka suke da abu zarrin al-ghifari dan kabilar banu ghifar ce mai shi kazo ya musulunta ya ce to ka koma garinku dan abin da ka koya a ci gaba da ibada in ka ji na yi ƙarfi ka dawo kuma haka aka yi kuma ɗan zaman da ya a makkan ma dai ya sha wahala ta su kafira to an wa malfari yake cewa wa humul as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar waɗannan yan bangaren farko da suka fi daraja akwai muhajirun da ansar kuma sune as-sabiqun al-awwalun wa malfari ko sani amma bangare na biyu waɗanda ba su musulunta ba sai bayan an yi fatahu makka to su wa'annan fa innahu fa'alu ma fa'alu min ba'd al-fatahi sun aikata abinda suka aikata ne bayan an yi fatahu makka fama fima ta'aluhu lamma lima fa'aluhu kana ba'da buhuri dini saboda abinda suka aikata sun yi shi ne bayan addini ya daukaka wa dukhulun nasi fihi abwaja bayan mutane sun shiga addinin Allah kungiya kungiya sannan sai suka zo suka musulunta sannan wa qillatul hajati ila an-nas wal qitali da kuma karancin bukatuwar da musulunci ke yi zuwa ga yawan mutane da kuma yawan mayaka an same su a yalwace wannan misalin da aka yi gano shi akan karatun bokon da da ne da da kun shiga primary ko ko tun da lokacin abin nan tun primary ko da ka shiga primary ko ko 5 6 ko tun da primary 7 ake yi kuna zuwa aji shidan firamare gwamnati ta lardi da ta ƙasa da suwaye za su fara bibiya ana son ma'aikata firamare 6 ana neman ma'aikaci da kun gama ce ana so wannan akawu zai zama wannan ɗan sanda zai shiga wannan aikin mulki za a koya mashi wannan kaza za a koya mashi haka yanzu ko convocation aka yi a abu ga masu abu na aka yi tun faskilar wajen mutum ɗari nau ne ni ban ji an masa alkawari ba haka turancin ya kare gashi dai da zaki amma ba alkawari digiri ba na daya aka yaye masu digiri na biyu aka yaye masu digirin digirgir sun sha kaya iri daya dangin kwa ba sa iya gara ɗansu haka aka gama suka je dama rigar sai ka biya ma da za wani ba bashi ya karbo ba ya zo kuma ya ci ya tirar lebo market to waɗannan ma irin haka ne farkon musuluncin so ake ku zo ka musulunci ɗauki makami a je yaƙi daga baya ya ƙarfi in ka musulunta ruwanka in ka ƙi ruwanka addini da sai an yi to shi yasa sai Allah ya ce to waɗancan na farkon ba ɓoye-ɓoye sun fi waɗannan na biyan kaga yanzu kenan mu yanzu mu ake ba satar amsa in abin alheri ya zo shiga taraban farko in kuma na gwaji ya zo to ka bari a baya eh kar irin titanic ya zo ka shiga a gwada da kai ka bari su je su dawo an zo da wata mota lafiyayya mai kafa daya wai za a yi gwaji a je kano ka ce za ka kai da kakanka sai sun dawo in ka an ce sun je wajen kura sun hantsale Allah ya ji kansu alasa Allah ya karbe su a matsayin shuhadau kar ka faɗa ya ka ki hawa ne in kai dai kai sa'a kuma wayan ka da fikira ka ce maka amfani amma mota mai kafa daya a fititin nan su je su dawo in suka je suka dawo ka ce yaya mata iska mai kada ta dika ai muke wani wurin ba sai ta yi maka man za ta yi rami to ko an ce za ka ce ba da kai ka ce ba za ka ba ka ce a kai wani ya zo wai irin matasan mu ko dan boko mai hazaka ya hada jirgi wai kai ne abokin shi wai ka hausa tayi ko tayi ka ce a hauka sauko hauka sauko wannan shine fikihu shine imani ya kashe ka da sauran kwananka a ka ce mashi a kai ma ina baka shawara ka sa robot ka sa robot ka sa abin nan kyam abin nan remote ka sauko da jirginka Allah ya ce wa kullan ka duba hikima ta Allah ai bai ce na biyun ba su da lada ba na farkon sun fi lada amma na biyun suna da lada don kada na biyun su ji damuwa sai ce wa kullan kuma su duka biyun wa'adallahu husna Allah ya masa alƙawarin aljanna ya yi alƙawarin zai ba su aljanna wallahu bima ta'maluna kabir kuma Allah masani ne game da duk abin da kuke koyewa fa yujazikum bihi kuma Allah madaukin sarki zai saka muku da shi a cikin suratu an-nisa akwai mai kutun kucin irin wannan bayanin tare da cewa yana magana ne akan wanda suka fita yaki da wanda basu fita ba la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما bayan ya ce kowa na da lada ya ce wa kullum wa'adar lahul husna ya sake dawa ya ce amma wa faddalar lahul mujahidina alƙa'idina ya fifita masu jihadi akan wanda suka zauna a gida ba su je ba da haka dai tashin farko da yin abu cikin gaggawa a wannan bagire ba karaman lada yake da shi ba kuma mutum zai samu lada ta man sanna sunnatan fil islam sunnatan hasana wanda ya sunnata wata sunna mai kyau to falahu ajruha za a ba shi ladar shi ya fara wa ajru man amila biha da ladar wanda duk yayi aiki da wannan aikin alkhairi da ka fara sahabbai da kan cewa ne ya fara harba kibiya wani ya fara jefa mashi wani ya fara kaza wani ya fara kaza suna da asbaqiyya duk wanda ya irin wannan aikin a yau suna da lada to haka kuma man sanna fil islam sunnatan sayyi'a haka kuma wanda ya kirkiro wani abu mummuna na sharri sai wasu suka kwaikwaya suka yi to shi ma yana da ladar kirkirowar da ya kuma yana da ladar yana da zunubin kirkirowa yana kuma da zunubin waɗanda suka aikata wannan mummunan abu to lura da yanayin lokaci sai mu dakata nan waɗannan tambayoyin sai Allah kai mu gobe insha Allah sai mu fara da su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you. gobe za mu fara da shi insha Allah ya fi ma'ana mu tattara a yi zai fi mana